الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله يوم لهدي دت 20 ga watan Rajab Hijriya 1441 wanda kuma hakan shine daidai da 15 ga watan Uku miladiya 2020 za mu ci gaba da karatun littafin nan na Sa'adat al-Anam bi aqwali Sheikh al-Islam Allah ya samu dace shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana bayani kan wato abubuwan da ya kamata musulmi ya zamto ya rika a rayuwarsa domin ya zamto ya ribar rayuwar sannan ya je kuma ya shiga cikin rahama ta alta ubangiji ya faɗi abu na ɗaya na biyu na uku to yau za mu tashi kan na hudu yake cewa rabi'an haka ne ko na hudu cikin abubuwan da ya kamata mutum ya rike ta'allumud durus shine mutum ya kokari ya rika koyan darussa allati alqat alaina hayatul mustafa sallallahu alaihi wasallam darussa waɗanda rayuwar manzon Allah suka karantar da mu waɗannan darussa mutum ya kokari ya karanta mutum ba zai karanta ba sai ya je makaranta shi yasa manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam yake cewa ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha illa dhikrullahi wa ma walahu wa 'alimun wa muta'allim duniya gaba ɗaya tsinanniya ce abinda ke cikin ta ma tsinanne ne sai dai abinda ya shahi zikirin Allah da abinda ya zubanci wannan yace sai kuma malami da kuma mai koyan karatu akwai inda maliki ke cewa ma innama dunya lisnai ai duniya amfaninta ta mutum biyu ce alimin wa muta'allim masani da kuma mai koyan sani sai ce wala khaira fi ma siwa huma kai ba masani ba kai ba koyan karatu ba manzo Allah ce ba alheri tare da kai to zo da haka shi Ibrahim yake cewa dole ne mutum ya kokarin koyan darussa wanda rayuwar manzon Allah suka karantar da mu waɗannan darussa suna tsayawa tun daga kan babu aqida dole mutum kaga yanzu idan kana buƙatar aqida ta musulunci malamai sun sauka ta a saukake da ka kalli babin nan na risala babu ma tantuku bihil alsinatu wa ta'taqidu al af'ilatu min wajibi umuri diyana daga farkon shi zuwa ƙarshe aqidun musulunci gwargwado duk an zuba a nan gurin ina ba ta gano wannan to sannan kuma kan a dawo kan ibadu da mu'amala irin su cinikayya da zamantakewa ta aure da sauransu duk manzo Allah ba abin da bai koyar ba to wani bai hudu yake sa wai ku musulmi yake tambaya wani musulmi ku manzon ku bai bar komai ba har shiga bayi sai da ya koya maka yadda zaku yace kare da gaske annabi ya koya mana yadda zamu shiga bayi da duk abin da ya kamata malamai sai da suka fitar da abubuwa guda goma sha hudu waɗanda mutum ake bukata ya kiyaye daga lokacin da ya ɗauki buta zai shiga bayi har ya zuwa ya fito waɗannan abubuwan guda goma sha hudu ana bukatar mutum ya kiyaye su ina ba ta gano fa huwa al-mujahid al-mukafish li tahrir al-bashariyya min al-bahimiyya yace domin shi manzon Allah shine mutum guda ɗaya kilo wanda ya jihadi ya tsaya tsayin daka al-mukafih wanda ya gwagwarmaya li tahrir al-bashariyya domin ya yantar da yan adam min al-bahimiyya daga irin rayuwa ta dabbobi manzo Allah lokacin da yazo kamar yadda alfazazi yake faɗa bada wa biqa'ul ardi zulmun wa zulmatun fa ashraqatil arza'u wa inqasha al karbu lokacin da manzo Allah ya bayyana duniya gaba ɗaya cike take da duhu amma zuwa annabi duniya ta dauki haske bakin ciki ya yaye aka ba kowa haƙƙinsa da kan fa mata yanzu da ake zuga mata ana cewa wai gadan su a musulunci rabin na maza ne to da can ba wai maganar ma shi gadan ba su kansu ma gadar su ake mata kai abin da yafi wannan muni akan hana su yancin rayuwarsu matan farko idan mutum ya haifi ya mace sai ya je ya binne ta tana da ranta sai da musulunci ya zo ya ce ina wa idza lam mawqudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat aka aka aka soke wannan sannan kuma aka zo kan ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarsu nisaa karha a rika gadon mata musulunci ya zo ya hana shi ma wannan sannan kuma ya zo ya ba su gado ya ba su haƙoƙa wala hunna misrul ladzi alaihinna bil ma'ruf duk haƙoƙi idan kula da mantakewa da kai da matarka haƙoƙinta na haƙoƙinta na kyautatawa da aka ce sai ma ita ma kuma akwai haƙoƙin da aka ce nata ne dole kai mata to musulunci ba inda bai bada to manzo Allah shine yazo ya kawo yanci a duniya in mutum yana so ya wannan ya dubi wato takadda wato ko in ce ya kalli salam bayanin da Ja'far bin Abi Talib yayi a gaban sarkin Habasha lokacin da suka je hijira da aka tura Amr bin al-As lokacin bai musulunta bai je ya taho da su shi Amr bin al-As sai ya ziga sarki Habasha ya ce waɗannan mutanen da su da annabin su suna da miyagu a kiru dangane da Isa dan Maryam shi a cikin saboda shi Kirista ne shi sarkin Habasha ana so a ziga shi ya sa a kama su a kakkashe su yace suna cewa kaza kaza ne yana fada bangaro sai ta to a ba su dama in ji sarki ya ce ina wakilin ku ya zo ya karanta mana wani abu sai ya karanto suratu maryam yana ta karanta yana ta karanta da ya gama yana karanta bayan ya gama har yadda aka haifi annabi isa da sauransu yake cewa to ka san yadda wannan mutumin ya faɗa annabi isa ɗan maryam to haka yake yace kuma abinda aka saukan ma annabinsu da abinda aka saukan wa annabi isa innahuma la yakhrujani min mishkatin wahidatin suna fitowa ne daga alkuki daya to sai yake bayani ta kunna qauman da ba shine mutum kunna qauman ahla jahiliya na'budu al-asnam wa na'kulu al-mayta wa nusibu al-zawab wa naqaw al-ahab wannan shine zamanin jahiliya da Allah ya ko annabi Jabir bin Abi Talib yace da kan mu mutane ne mutanen jahiliya muna bautar gumaka muna cin mushe an gane ku muna makwataka ba a yin makwataka mai kyau ba a sada zumunci ana yanke zumunta wa ya akudul qawiy min namin ad-da'if idan mutum ya ji karfi zai kwace abin kama yadda kai ya haka ita fa Allah sai Allah ya shirye da mu da manzon Allah ya zo mana ya umarce mu da kaza ya dinga fadin abubuwa yace ya am inji shi sarkin Habasha bayan ya ji waɗannan abubuwa ya kai amru bin al-as la udika haula'i bi mil'i al-ardi min zahab ka sani cewa ba wai kudi da ka kawo man da hadiya na cin hanci in baka waɗannan sahabbai ba inda zaka saka man duniya da zinarai wallahi ba zan baka su ba yake cewa ku je ku bautawa Allah a kasar nan tawa iya yadda kuke so ba wani get kaga shi ma kai sarkin Habasha karshe sai da ya musulunta amma dai bai sadu bai hadu da manzon Allah ga shi ya imani da manzan Allah amma bai hadu da manzan Allah to ga wanda Jafar bin Abi Talib ya faɗi jahiliya kafin zuwan manzan Allah to haka duniya ta ce a fa innahu sallallahu alaihi wasallama wasiba fil kutub al qadima sho Ibrahim radiyallahu anhu yace domin shi manzan Allah an sifanta shi a cikin littattafan da suka gabata bi anna sayfahu ala atiqihi suwar takobinsa yana nan akan wuyansa walakinahu lam yuqatil to sai dai fa duk da haka manzon Allah bai yaki kowa ba walam yaqtul bai kashe kowa ba illa al-bahaima sai dai dabbobi kawai ba wanda manzon Allah ya kashe sai dabbobi sai wanda hankalin su ma ya kasa dabbobi saboda ai dabba ta san mai bata abinci ko tana yi mai biyayya to yanzu to shi kafiri bai ma san ubangijin da ke halitta shi ya azabta shi yake bashi abincin ba kaga ya kasa dabbobi to irin su manzon Allah ya kashe ina ba ta gano wannan man balla sune irin wanda mutumin da ya bata wa khasira al insaniya ya asara zama washi dan adam kokolwar shi ta lalace daga ta tashi daga dan adam ta koma ta ƙasa da ta dabbobi to irin su manzo Allah ya kashi a daidai nan gurin saboda munasaba zan maimaita mana wata kissa ta kaitatta wanda wani babban sahabi an kashe mahaifinsa a yakin badar yana ganin mahaifin na sai fuska yi ta canza da manzan Allah ya gani sai ce la'allaka dakala alaika min abika shay'un annabi yana ce mishi kai kana nufin wani abu na rashin daɗi ya shige zuciyarka kenan dangane da kisan da kaga an yi wa babanka kamar kana nufin musulmai ba su kyauta ba sai sai la ya rasulullah ba wannan bane yace lakin ni a'rifu min abi aqlan wa nublan sai dai ni na san babana yana da hankali da wayo ina mamaki yadda har ya mutu bai fahimci musulunci ba yace wannan abu shi ya bata ma rai ta yadda gashi da wayo da hankali amma kuma har ya mutu bai gano kai din nan annabi ne daga Allah ba an fahimci abin da nake so in fitar saboda in dai mutum yana da hankali ya kamata ya gano musulunci da gaske shi abin da wannan sahabi yake gwada waki walam ya'qil illa shahawatai badanihi wa farji mutumin da manzon Allah ya yaka shine irin mutanen da mutum bai ma fahimci komai a duniya ba sai sha'awa guda biyu daga sha'awar cikinsa sai sha'awar farjinsa abin da ya sani kenan ya ci abinci ya koshi ya je ya barbara ya ga wannan dabba ke to irin su kadai ne manzo Allah ya ya abudin su ya yake su ya halakar da su a cikin wani baiti cikin wannan kasida ta Shu'aib Ibrahim mai fasaha da balaga wanda malamai suka sallama mata ta jama'ata wa zudan haibatan wa zalala to a cikin nan Shu'aib Ibrahim radiyallahu anhu yake cewa li'anna an-nabiyyal mustafa dahara magaza bala sadda udwanan wa radda balala ai manzo Allah bai yaki kowa ba a'a shi dai yayi kokari ya toshe duk wani ta'addanci duk wata bata kuma ya juyar da ita abinda annabi yake ne ina ba ta gano wannan sallallahu alaihi wasallam inhum illa kal an'am su kafirai Allah dama ya kira su a cikin suratul furqan yace su ba komai bane face su kamar dabbobi ne balhum adallu kai su sun ma fi dabbobi basewa shehu yusuf bin nabhani yana cewa wallahi innal buhuma ahsanu halatan mimman hawa fil zahili fil ashmi zahalatan yace wallahi dabbobi sun fi kyawun hali fiye da wanda bai san annabi muhammadu ba wanda bai san manzon Allah ba dabbobi sun fi shi daraja saboda ai an ga dan mu yadda na faɗa mana ko ya zo ya shaida la ilaha illallah muhammadu rasulullah an ga barewa ta zo kura ma ta zo ta koro wani mutum ya tace ya zo ya musulunta da sauransu kaga sun fi shi fa yajibu qitaluhum wa qatluhum kenan ya zama wajibi a yaƙe su kuma a kakkashe su falam faman lam yatadayyan bid-din as-samawi duk wani kafirin da yake yin addinin da yazo daga sama albaqi wanda addinin da shine zai wanzu a duniya annasikh wanda shi ke ke share duk wani addini gairul mansukh wanda ba wani addini da zai iya shafe shi to wa huwa islam shine musulunci to duk wanda yake yin biyayya da wannan addini fa huwa min jinsil an'am wannan yana daga cikin jinsin dabbobi an gane ko kai dabbobin ma sun fi shi kamar yadda yusuf an-nabhani ya faɗa da akwai hadisi da manzo alaihi salatu wassalam yake cewa amma min shay'in illa ya'lamu anni rasulullah illa usatar jinni wa usata bani adam ko ni da kowa ya san ni annabin Allah ne sai dai kangararru cikin yan adam da kangararru cikin aljanu su ne kadai amma cikin dabba gaba ɗaya babu iya tawayen manzo Allah ko kwarana cikin tsuntsaye cikin dabbobin ruwa cikin kwari cikin komai sai dai kangararrun yan adam da kangararrun aljanu su kadai ne kawai to Allah ya kiyaye mu ya kuma tabbatar da mu akan addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyan zuwa karshen rayuwa wa dalail sidiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam takfimin ha shari'atu sho ibrahim ya ce hujjojin da za su tsara maka gaskiyar manzon Allah to shari'ar shi ma kadai ta ishe ka da wannan domin an ce musulunci shine yazo da amtanu tashri'in in mutum ya san yadda musulunci ya tsara shari'a komai akwai hukuncin shi ba ka da addinin da yake kamar haka yanzu idan za a yi shari'a ta musulunci ba buƙatar ɗauko wani ra'ayin wani bature ko wani masanin falsafa ko masanin wani abu cikin Qur'ani da hadisan manzo Allah za a yi komai ko yanzu abu aka kirkire shi Qur'ani ba abin da bai fadi ba hadisa Allah ba abin da ba su fadi ba kuma a cikin su ne malamai masanan su za su fitar da hukuncin wannan abu to shari'a annabi kadai ta isa ga da cewa gaskiya ya zo da shi kuma a gano abubuwa iri-iri wanda yake har yanzu ma wasu ba a gama gano su ba amma shi manzo Allah tun ya faɗa ina ba ta gano wannan to wannan shine musulunci wa ayatuhu da kuma ayoyin manzon Allah na mu'jizozinsa wannan nan da na ga ma'anar na ga muku littafi na nan ma na Sheikh Muhammad Al-Mustafa Al-Barat yana nan ya tattara mu'jizozin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'jiza dubu tana nan kuma sannan shi ma ya dan tsakura ne kawai dan shi wannan hodo ya ce inda zaka je ka samu inda iya ganin ka duk yashi ne kawai duk inda ka hanga gabas da yamma kudu da arewa duk yashi ne to ƙwayoyin yashin nan ba su kai adadin ƙwayoyin mu'jizozin manzon Allah dalilin haka saboda in yanzu yau Allah ya ba wani waliyi karama to wannan karama sunanta mu'jizar annabi ita ma a gane wannan saboda wannan waliyin bai samu wannan karama ba sai dan ya ba annabi ashe duk abin daga annabi ne yake inda yawan waliyin nan bayan ya samu wannan karama da zai rinda ya bar addinin ma'aikin Allah da Allah kwace wannan karama zai yi ashe ba tashi ba sai ta annabi wa baladuhu wa nasabuhu wa mauliduhu kuma garin manzan Allah shine garin Makka da Madina sun ishi su gane cewa su gane cewa gaskiya manzan Allah ya zo ita in Allah ya kai ka za ka ga yadda da yanzu a Madina ma duk wanda baka san sunan shi ba kawai Muhammadu kake ce mishi kawai shi kenan da mutum ya tashi Muhammad kawai zai riko saboda ya san garin na Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam inda baka san sunan mutum ba ko wani ma'aikaci ga ce Muhammad Muhammad ya zai zai kaga haka nan nasabar manzon Allah an gane ko ta isa ta gane cewa manzon Allah cewa gaskiya ya zo da shi baka samu mafi tsarkin nasaba tun daga annabi Adam har ya zuwa kan sayyidi Abdullahi da nana Amina ba ka samun nasaba mai tsarki kamar ta manzan Allah to amma anan albishiru da kuma mu ƙara kiyaya game da zungurar sahabba annabi kaga sai na Abubakar radiyallahu anhu nasabar shi tana haɗewa da manzan Allah sayyidina Umar shi ma haka sayyidina Usman shi ma haka sayyidina Ali shi ma haka mafi kusancin shi ne sayyidina Ali wajen nasaba amma waɗannan sahabbai da daman su zaka iske nasabar su tana haɗewa ne da ma'aikin Allah ka gani a wa maulidu haka nan sigar yadda aka haifi manzan Allah yadda aka haifi manzan Allah da abubuwan ban mamakin da aka gani ya isa ya gwada ma cewa duk abin da ya zo da shi da gaske ne akwai gwaggwansa ana ce mata safiyatu bintu abdul muttalib ta ce na ga wasu alamomi lokacin da aka haife shi wanda ban taba gani wajen kowa ba ta ce an haife shi da daidai hudu a alfijir gari yana da duhu haka amma sai gashi yana haske hatta galaba gauruhu zau a sirat akwai ɗaya fitila cikin ɗakin haske da hasken shi ya rinjaye hasken fitilar ya zanto ba a ganin hasken fitilar hasken shi ya mamaye ɗaki na biyu ta ce an haife shi ne ya faɗo yana mai sujada ayi ke cewa Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila tace kuma an haife shi ne yana maqdu surrat cibiyar shi a yanke kuma yana cikin shayi kuma tace nayi haka zan zaliba zai zan yi mai wanka sai aka ce ya safiyatu la tu'i bi nafsaki fa inna akhrajnahu ghasulan dahinan makbulan zan yi mai wanka aka ce ke safiya kake wahalar da kanki mun fito da shi daga cikin mahaifiyarsa yana a wanke yana shafa da mai kuma yana tare da kwallinsa an shaki an sanya mai kwalli ta ce kuma na yi haka zan ɗauke shi wajen bayansa sai na ji wani tudu tudu haka shi ne hatimin an narka wanda yake a bayansa kamar gwargwadon kwantar tabar haka yake ya fi sauran jikin nashi kalanta haka kajin ta ce ba gaba wanda aka taɓa irin wannan haihuwa to wannan haihuwar da aka wa ma'aikin Allah ta isa ka gane cewa duk abin da ya zo da shi ashe da gaske ne sho ibrahim a cikin diwani yana sauwa mawalidu a azim bi wato haihuwar manzan Allah da girma take in kaga abubuwan da suka faru a ciki ya isa ya gane girman sa wa nash'atuhu sannan yadda manzan Allah ya taso shi ma yana gwada maka cewa duk abin da ya zo da shi da gaske ne domin tasowar shi tasowa ce cikin tsarki da ɗahara ta zahiri da ta bajini kai abinda malamai suke cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga farkon rayuwarsa har zuwa lokacin da aka karɓi rayuwarsa wani mummunan abu bai taɓa faɗowa a ransa ba ko so ɗaya a gane wannan mu kamar mu sauran gaba sauran gaba sauran gaba gari idan mugu abu ya faru a ranka sai ka danna zuciyar ka aikatawa sai an rubuta ma lada cikakke haka manzo Allah ya faɗa saboda karin da yi zuciyarka baka aikata ba to shi manzo Allah ya faɗo a zuciyar ba bai taɓa faɗo ba saboda tsarki irin na zuciyarsa sallallahu alaihi wasallam wa kitabuhu haka nan kuma littafin da manzon Allah ya zo da shi shi ma ya ishe ka ga gane gaskiyar shi saboda har yanzu an gaza samu wanda zai bai ko sura daya ranar dai mun yi magana ko a to wannan littafin wanda yake gagarau kitabun azizun a ajazar khalqa kullahu inji mai shiriniya littafi ne gagarau kuma ya gajiyar da halitta duka ba za su iya kwaikwayon shi ba to wannan littafin ya isa gane cewa ashe wanda ya zo da shi da gaske yazo so da in ka ce ba haka ba to dauki kamar inna a dai na kalkawsa ka je ka yi irin ta mutum wanda yake ganin damarta har yanzu kuma shi wannan kalubalen da aka yi wa duniya a kan ƙur'ani an yi shi ne kawai mustamirran har ƙarshen duniya kun ba za a iya yi ba ka san da akwai maƙiya Allah ko cikin maƙiya Allah akwai larabawa ciki akwai larabawa kiristoci masu balaga da fasaha da iya larabci da kowane irin salon magana amma da ƙur'anin zai kwaikwayo kai za ta zuba kasu da ba a yi shi ba an yi maganin musulmi amma ba zai yi ba to littafin da Allah ya aiko manzon Allah ya isa ya gwada ma cewa manzon Allah gaskiya ya zo da ita wa ashabuhu haka nan sahabban manzon Allah su ma sun isa su gwada maka wato girman musulunci in faɗi wani abu ƙwara biyu kan sahabban manzon Allah akwai wani yaƙi da ake an jigatar da sahabban annabi duk sun fi faɗi wasu ga sunan rai haɗu ga Allah yadda Allah ya kira su da ruhama ubairahum haka an zo da ruwa mutum uku ne ko hudu na mace ko uku ko hudu suna kwance kowa rai hannun shi da Allah ba ruwa aka samu ruwa da kyar aka kawo mada ana sami a baki sai gutsa baki sai yake ishara ga na kusa da shi zahara aka je na kusa da shi shi ma ya gutsa baki ya ishara da cewa a dai kai wa daga da aka yi shi kuma lokacin da aka aka shi ma ya gutsa baki ya nuna a ba wani to lokacin da aka dawo wajen na farkon shi ma ya rasu wannan shi ma ya rasu wannan ba wanda ya sha ruwan cikin su saboda kowa yana cikin wannan yanayin amma yana kokarin ya taimaki dan uwansa ne gani yake dan uwan ya taimaka da taimako fiye da shi kaga wannan shine sahaba annabi to mu ai dai mu nemi albarkacin su ko ba mu rika zungurin su muna ga masa maganganu ba zungurin sahaba annabi bata ne muna faɗi ko da shi taba sahaba annabi wani ya koya ma zagin sahaba annabi ko raina su bai gwada ma hanyar arziki ba kun ba masoyinka bane inda ka fahimci wannan da bai shi ma ya kamata kai saboda duk wanda yazo yana nema ya kwace ma addinin ka ai wannan idan akwai abin da yafi jefa ba ya kamata kai mashi to sahabba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun ishi ka gane gaskiyarsa abu na biyu lokacin da sayyidina Umar ya karɓi halifanci bayan rasuwar sahibin sayyidina Abubakar Allah ya tada su duka to sai ya kasance yake cewa kai barje ne ga sahabbai ana nan har yanzu dai kan jajircewar nan ko an yi dan saka-saka sai ya yi kuɗi da yawa ya ce a kai gidan wani sahabi kuma azubi da jamal ko waninsa ya ce a kai mashi ya ce amma dai idan ka kai ka ɗan laɗe ya ce wa ɗan aiki gaya zai to an ji sai aka isa yana azumi ana kawo wannan kuɗi sai ta kai madalla madalla sai ya kira hakiminsa sai ya ci gaba ya ce a kai gidan wani a kai gidan wani yana ta kawo matan shi tana ta ji ana ta bada kuɗi an kusa rabawa sai ta rugo ta turge da kai saura ɗan kaɗan ta ce to mu kuma da mai zamu ku da baki bayan ka san mu kun babu da komai a gida ta ga ma'ana da ta kyale shi da rabawa zai duka dan aike yana nan ya labe sai ya dawo gusa yana aure sai kaji kaji kaji yadda ya ce Allahu akbar dama haka yake tunani ai sahaba annabi har yanzu suna nan kan tarbiyyar da manzo Allah ya dora su aka Allah ya ba mu albarkacin su amin wa ummatu haka nan idan ka kalli al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa ya gano gaskiya ya zo da ita ba wanda aka ba kuɗi don ya musulunta amma yanzu da wuya ka samu kirka guda ɗaya mai yawa kamar ta musulmi wanda suke su ne su kadai sai dai kafirai gaba ɗaya sun yi musulmi yawa misali maguzawa yahudawa kiristoci da sauran amma in ka dunkule ka ce kiristoci kadai wane su ba su kai musulmi ba wata jama'a guda ɗaya ta dunkule ba wanda take al'ummar musulmi kuma tare da cewa ba al'ummar da aka tsangwama ake mata wato makirci da na cikin gida da na waje kamar al'ummar musulmi amma kuma kullun suke ci an gane ko har kwanan nan ma na ji wani abu labari mai daɗi cewar an ba da an ba musulmi cikakken yanci a america su yi wa'azi da lasifika su kira sallah da lasifika da an hana shi komi na su yadda kowa zai shi kaga wannan ci gaba ne to al'umma annabi kada ita isa gane cewar wato ainihin gaskiya ya zo da ita wal ulama wal awliya was salihun an gane ko da kuma wasalihuna ne wannan wannan wasalihina kuskure haka nan al'umman manzon Allah da malaman da ke cikin ta manya manyan malamai masana addinin musulunci wal awliya da waliyan Allah da ke cikin ta duk sun isa su gwada ma darajar manzon Allah da kuma cewar gaskiya yazo da ita malaman al'umman nan yadda kasan annabawan bani Isra'ila ne haka manzon Allah ya faɗa ulama ummati ka anbiya'i bani Isra'ila haka nan waliyai akwai wani babban malami na taɓa faɗi a nan gurin wani kirista ya zo yana cewa ka ai mu annabi mu annabi isa ya fi annabi ya ce ah me ya kawo haka sai ce to mu an ruwaito annabi isa yakan yi kwana uku bai su komai ba an gane ko yakan yi kwana uku bai su komai ba kuma ya cike da harkokin shi ba wani abu ya ce ku ku annabin ku in yi kwana ɗaya mai su komai zuwa kwana biyu sai a ga ya samu dutse yana ɗaura cikinsa ya ce wannan ne kawai to sai gira da kishin manzan Allah ya kama wannan waliyi an gane ko sai sai wannan ne yasa ka faɗa haka kake cewa annabi Isa ya fi annabi Muhammad sai sai yi ita to ka je ka nemo abokanka ku zo ku tarbe ni a masallaci ni kuma sai na yi kwana arba'in ban su komai ba kaga ni ba annabi bane ko ni ɗaya daga cikin yaran annabi ne amma a gwada ma kowa ta fifiko annabi Muhammadu akan annabi Isa zan yi kwana 40 ban ci komai ba yace ku zo ku tarbe ni in wannan bai nan wannan nana suka zo suka tarbe shi a masallaci in wannan nana wannan in wannan bai nan wannan nana sai da aka yi kwana 40 bai ci komai ba yace a ƙara wata 40 din sai da aka yi 40 su uku kwana nawa kenan 120 ko ba abin da yayi ba su ga wani alamar cikin shi ya fada ba ko fuskar shi ta fada ko wani alamar wahala tare da shi saboda dan ya gwada masa cewar manzon Allah ba daidai yake da Annabi Isa ba gaba yake da shi cewa shi da yake cikin inuwar manzon Allah gashi Allah ya karrama shi da wata mu'jizar da ta karama kai wacce take mai girma in shi ya ce Annabi Isa kwana uku yake yi ko to shi saboda darajar manzon Allah gashi Allah ya bashi ta kwana 120 ina ba ta gane wannan to saboda haka waliyan zamanin annabi sun isa su gwada ma cewa gaskiya ya zo da ita wa salihun da salihan bayi haka nan kuma da kuma Allah ya gada ma ya kashe shi kuma nan ma ba wata matsala akwai wani malami da aka kashe a Ghana lokacin rayuwar Shehu Ibrahim da aka kashe wannan malami da bindiga aka kashe shi sai wani dan siyasa ne Shehu Ibrahim shi ya iya magana da mai da martani ba kuma da zagi ba wannan siyasa ne kisa kai ni إن علماء الدين لا أبالي بهم لأن العالم الفلاني قتل هكذا بالبند إذن يوم علماء الدين نمبر وان كان وانا سوى كريستان وانا الدين نمبر مسلمين من دعونا سوى باس لو تدرجة ما لو وانا ما هل بشاكي دمين دقا شو إبراهيم سيكي ساعة إذا هل أنت مسيحي هي كريستان إيه إذا تشيكنا إلهك عيسى مقتول Allahn ka annabi Isa shi kuma kashe shafi ka gani in shi wannan ai shi mai matan shi annabi bane ba zai ba zama to kai ko ka ce annabi isa Allah ne to wanda kake kudurta shi kuma Allah ne shi kuma shi ma kashe shi aka yi ya kenan kaga ana raddi biyu ne farko dai ai annabi isa ya ji wannan malam ko kashi annabi isa ya suke su a rayawarsu kashe shi aka yi kenan bai kamata ya wula in tunda bai wulakanta annabi isa ba saboda a raya wasu kashe shi aka yi bai kamata ya wulakantar da wannan malami ba na biyu kuma wani babban raddi ne game da da'awarsa cewa annabi isa ba Allah ba ne ai Allah ba a kashe shi an gane ku inda ko tunda sun ce Allah ne kuma sun ce an kashe shi to yanzu ake gudanar da al'amura sun yadda an kashe shi kuma sun yadda Allah ne to raddi ne ka gani wajen hawa uku inda muna da lokaci raddodin da Shehu Ibrahim ya cikin wannan magana suna da yawa wa mu'jizatuhu haka nan mu'jizozin manzon Allah sun isa su gwada ma gaskiya ya fada wa karamatuhum da kuma karamomin waliyai sun isa su gwada ma annabin da suka biya isa mai daraja wahalun majarra sho ibrahim ya ce haka dai abin ke gudana duk abin da ka duba ya isa ya guda ma buwayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma siwa dinihi al-mahfuz dakhalahu at-tahrif wa at-tabdil in batin addinin manzon Allah wanda Allah ya alƙawarin zai kiyaye shi to kowane addini canjawa da musanyawa ta shige shi kowane addini in ka dauke yanzu addinin kiristoci kiristanci dishe ne suke wannan abin da suke yi kiɗa kiɗa duk ba a sa su ba fasto fasto ɗinsu da suke ƙin yin aure duk ba a sa su ba matansu da suke yawo kusan tsirara duk ba a sa su ba wannan abin da suke yi na na zuwa ranar lahadi kaɗai su ibada duk ba a sa su ba ibadar annabi isa kullum ce sun caccanta yahudawa ma su ma sun caccanta ka gani kabla an yunsa tun kahin ma a shafi din an caccanta balantana kuma yanzu aka shafi washekul mansukh an gane ko ta gairul mashru'i asalan sho ibrahim yake cewa duk wani abin da aka shafe shi to kaman ma ba a shar'anta shi bane gabaki daya da aka yanzu addinin yahudu da na kiristoci a wajen Allah da su da maguzawa duk daya ne yadda babu maguje zai je ya shiga wuta haka kirista in dai bai bi annabi Muhammad ba in yi wuta kai tsaye zai shiga tunda an riga an shafa addinin walhamdulillah shi ibrahim ya ce godiya ta tabbata ga Allah ala hifzi shar'ina a bisa yadda Allah ya lamunce mana zai kiyaye shari'ar da ya ba mu qala Allah ta'ala ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizu lalle mu ne muka saukar da alqur'ani kuma mu ne masu kiyayewa a gare shi sai shi yake ce ya ayyuhal ahbab ya ku masoya amma mu gane cewa wannan hukudu ba shi ibrahim yana yin ta ne a wajen maulid an gane ya ayyuha al-ahbab ya ku masoya al-a'izza'u wanda suke masu girma inna alaina mas'uliyatal kubra mu fa a wajen mu muna da wani alhaki babba wa alaina an natahammala kuma dole mu dauki wannan alhaki da ya hauka mu bijiddin wa sabatin da kokari da kuma jajircewa wa sabrin wa ikhlasin da kuma hakuri da kuma tsayawa a yi dan Allah Allah ka sanya mu nan Allah wasiqatin billahi al-aliyyil azim da kuma amincewa da Allah madaukaki mai girma allazi qala wanda ya fada yace wa'ada Allahu allazina amanu minkum wa 'amilus salihat Allah yayi alƙawari ga masu imani daga cikin ku waɗanda suke aiki na ƙwarai la yastakhlifannahum fil ard Allah zai halifantar da su ya ba su iko na mulki a ban ƙasa kamar takhlafa allazina min qablihim kamar yadda ya halifantar da waɗanda suke kafin su wannan Allah ya alƙawari ko manzon Allah ya zo ya tabbata a hadisai daban-daban yace la tuqatil la tuqatil la tuqatilanna ummati al yahud nan gaba al'umma ta za ta yaki yahudawa fataglibahu kuma al'umma ta sai tarin da yahudawa su dinga kashe da yahudi har sai ya kasance yahudawa suna ɓoɓoyewa har bishiya sai ta rika kiran musulmi ta ce ya ayyuhal muslim ta'al fa inna fa inna bika fi aw fi bi wara'i yahudiyya a baya na zo kai musulmi baya na ga wani bai yahudi ya zo nan sai musulmi ya zo ya kashe shi manzo Allah ya ce sai an yi haka mu'minai su ne za su rike wannan kuma ya ce wal barkatum la fi zabu min ba'di dhikri anna al arda yarithuha ibadiyas salihun duniya wata ran sai ta koma hannun musulmi wa akhriju min qulubikumul afatai shawo yake cewa ya ku musulmai da mu ake duka ku fitar da wasu matsaloli guda biyu daga zakatan ku tsaya mu fi su da kyau jama'a mi kokari in ji shawo mu fitar da wasu illoli guda biyu daga zakatan mu Allah ta yi sabbaba ta lanar ta ƙaha ƙura an gane ku ta ƙaha ƙura waɗanda suka sabbaba mana ji ba sa ba wato ja baya su ne suka sababa mana koma bayansu wasirna gusa'an muka zanto yadda ka san irin yayin nan da ruwan sama ke ebowa idan aka yi ruwan sama za ga ya ebo wani yayi a cikin kwata ko ga yana wata yadda diga diga wanda aka yi ta mai rauni ita ce gusa muka zanto mu musulmi zaman zama kamar diddiga ka gusa'il ka gusa'il sai irin kamar diddigan nan ta da kwararar ruwa ta ebo to wani illoli ne guda biyu suka sababa wa musulmi za baya ko kuma si baya wahuma sune hubbud dunya wa karahiyatul maut wannan sune illolin san duniya da kuma ƙin mutuwa ƙyamatar mutuwa wannan su ne illoli guda biyu wanda shi ya ce mu fitar da san duniya daga ranmu san duniya ba ana nihin mutum ya je ya nemi abin da zai yi biya bukatar shi ba shi bane ana nihin ake ne san duniya san duniya shine wani idan ya mallaki abu wani ko zakka bai yi kyau gani yake in ya fitar su ya fitar a banza an gane ko wani abin shiga shi a hannun shi bai iya taimako da shi da sauran irin wannan haka nan kin mutuwa shi ma wannan illa ce duk abin da yake na gaskiya ka faɗe shi kawai ko za ta jaza ma mutuwa ka faɗa wa ma inda Allah ya kai wannan abrar gashi ko abin da ke wajen Allah shine yafi alhairi ga mutanen kirki wal insanu la yamutu qabla ajalihi shi mutum bai mutuwa kafin ajalin mutuwa sai yi wala ha ba'dahu kun bai sai rayuwa bayan ajalin sa bi halin min al ahwal da kowane irin hali wala budda da hadhihi al mas'uliyati min ta'lim al awlad al lughat al arabiyyah ba'da al qur'an ite ba makawa ga wannan alhakin da ke kan mu mu koyar da ƴaƴan mu yaran larabci da shi za su san addini bayan mun karantar da su alqur'ani li'annaha lughatul qur'an domin shi yaran larabci lughatul qur'an yare ne na Qur'ani wa tarjumanul din kuma shine fasara addini in ka san larabci zaka iya duba littafin addini ka fahimce su wala budda min garsi mahabbatul muslimin fi qulubihim ba makawa a dasa san musulmai a zikatan yara kar a rika dasa man soyayya dan kwallon kafirai da sauransu wa mahabbat wa mahabbatul arab kuma a koya musu san larabawa ba san turawa ba kamar ahabba al-araba fa bihubbihi sallallahu alaihi wa sallam ahabbahum wanda ke san larabawa to saboda san manzon Allah ya sa yake san su ai tunda shi ma balarabe ne wa man abgadahum fa bibukubihi sallallahu alaihi wasallam abgadahum wanda ke kin larabawa to kin manzon Allah ya sa yake kin larabawa wannan hadisi ne ma wa khususan ashrafa min ali baiti tayyibin at-tahirin musamman sharifai inji shehu daga cikin alayan gidan manzon Allah masu tsarki tsarkaka ma ta masaku biddini wa sunna amma sharadin wato san sharifai da girma masu matakan sun yi riko da alqur'ani da addini da sunnar annabi faman hadda an sabili fa laysa min ali duk wani sharifi wanda ya kauce wa hanyar annabi to ba cikin iyalin gidan annabi yake ya fi da kanshi wala budda min itiyad fi alkhairat ba makawa musaba aikata alkhairai wa bugudul kufr da kin kafirci wa sayi'at da kin miyagun ayyuka wa ahliha da ƙin ahalin miyagun ayyuka wal zirati lid da kuma kishi na addini fa inna man lam yata'allam yasiru imma'atan sho yace duk wanda yake koyon ilimin addini zai zama kudan garki in kai mai alheri ya ma alheri in kai mai sharri ya ma sharri shine kudan garki in ahsana nasu ahsana in mutane sun kyautata mai shi ma ya kyautata musu wa ina asawu in sun muna na mai asa shi ma ma'awun he ya muna na musu shi ma kawai wa bi nurul ilm amma da hasken ilimi wala yaqin da yaqini ya kharuju al-insanu min at-tabi'iyya mutun yake fita daga dan bin ra'ayi in ahsana an-nasu ahsana ma'ahum in mutane sun kyautata mai ya kyautata musu wa in asabu istanaba isaatahu in suka muna nami shi kuma sai ga yani san sun muna na musu wa kar yakunu ihmalul waladi sababa sababan linqilai nasabi sababan a gane wannan akwai alif kala yaro a ki koya mai ilimin addini yana iya zamowa dalilin yankewar nasabarsa daga mahaifinsa fa inna auladas salihin salihun domin yayan mutanen kirki su ma mutanen kirki ne in mutanen kirki ne in aslahul amala in yayan sun kyautata aiki wa illa idan ko ga mutum shi mutumin kirki amma yayan shi basu biyo wannan halin na kirki ba falai su bi auladin to wannan yayan ba ba yayan waɗancan mutanen kirkin ba an gane bayan su bane a addinansu tunda ba su bi tafarkin su ba bi dalili saboda fadin Allah qala ya nuhu innahu laysa min ahli Allah ya ce wa annabi nuhu ka sani cewa wannan dan naka kan'ana wanda ya bizire ya bi tafarkin da ba naka ba to ba ya daga cikin iyalanka haka Allah ya ce ma annabi nuhu kaga ai hujja ta yi to ko ya nuhu innahu laysa min ahli kuma dan shi ne wanda shi ya be shi Allah ya ce tunda dai bai bi hanyar ka ba cikin iyalanka yake ba innahu amalun ghayru salih domin shi yayi aikin da ba na managarcin aiki ba wa za fi haqqi kan'ana bin nuh min sulbihi wannan fa Allah ya faɗa shi ne a haƙƙin kan'an dan annabi nuhu gashi kuma shi ya haife shi da kansa fa na'udhu billahi min an nakuna min al-jahilin sho yace muna neman tsarin Allah daga mu kasance daga cikin jahilai to Allah ya raba mu da zahirci a duniya da kuma lahira duka gaba daya kuma kaga sai na biyar za mu shiga idan Allah ya raya mu sati mai zuwa kuma ina ga annabiyar din ma za mu kai ƙarshen hudu ba din insha Allah ta'ala wanda shoyayi ta gaji ta kunshi abubuwa na alhairai na duniya da lahira abubuwan da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan su wanda muka faɗe su da kuskure ko rashin sani to Allah ya gafarta mana da sanar da mu bukatun mu na alkhairi da na masu neman addu'o'i a wadan mu din nauyin su Allah ka biya mana gaba daya da nufin ka da kowa irin taka kuma magabatan mu da malaman mu Allah ka jikan su mu kuma Allah ka kyauta karshen mu Allah ka biya mana dukkan bukatun mu kare mu daga dukkan sharra da hada wura marasa lafiya a cikin Allah ka ba su lafiya duk wanda ke da bukata ta alkhairi mu rika yin tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka biya mana Allah kawo mana ingantaccen zaman lafiya a kasar mu da jihohin mu da garuruwan mu da gidajen mu da kuma duk inda za mu fuskanta ya Allah ka kare mu da kariya irin taka alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك sannan kuma akwai sanarwa guda biyu ta farko dai akwai maulidin shoyi ibrahim radiyallahu anhu wanda za a yi shi